الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم 26 ga watan shawwal hijira tana da 444 wanda ya dace da 16 ga watan biyar miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin risala muna babu da haya ko cikin babin kuma ma tafihi fa'aratun duk abin da ɓera ya fada ya mutu a ciki min samnin na ainihin mai mai daskarewa kamar man shanu au zaitin ko kuma mai haka kamar man, man, man riɗi ko man gyaɗa da sauransu au asalin ko zuma in je za'ibin wannan man narkakke ne to faɗuri ha za a zubar da man gaba ɗaya da ɓeran walam yi ukal ba za a ci ba wala ba sa amma babu laifi an yustas baha zaiti a kunna ainihin fitila zaiti da wannan man a yi irin a ci balbal ɗin nan da shi a kunna wuta saboda a gaske wa shibihi da makamancin shi kamar irin za a watsa wa itace wuta ya kama a ɗan tuya da sauransu duk za a yi amfani da shi a makamashi ko kuma ainihin abin da ya shafa a kunna fitila ɗin da sauransu amma ba shi fitilan fi gairin masjidi a wani masallaci ba zai yi a yi amfani da shi a masallaci ba wal yutafaz minhu yace a fakiyayi masallaci minhu daga irin wannan mai na najasa din tunda mai ya zama najasa wa in kana jamidan idan kuma man sandararre ne ba narkakke bane to duri hat za a fitar da beran a jefar wa ma haula da inda ya dauranci jikin beran duk ya inda jikin beran ya taba gaba ɗaya za a katse a jefar wa ukila ma baki sai a ci abin da ya saura wannan قال سانون امام سانون shi ko yace illa an ya tula muqamuha muqamuha fihi sai dai idan zaman beren a cikin wannan man daskararre ya yi tsawo to fa inna yudrau kullu za zubar gaba ɗaya ne ba za a ci ko kaɗan ba tunda tsayin zaman beren a ciki ya bata man gaba ɗaya wala ba sa bi tsami hadin kitabi babu laifi da ainihin cin abincin ahlul kitabi wanda ba'ihim da yanke yanken su ahlul kitabi ko yanka yayi a matsayin shi na ba musulmi ba inda ahlul kitabi ne ya halatta musulmi ya ci wa kuriya aklu shuhumi yahudi amma an karanta cin kitsen yahudawa minhum daga su yahudawa din sun yanka naman ya halatta amma kitsen da su bai haram bai halatta a gare su ba in sun yaye kitsen sun sun zubar makaruhi ne musulmi ya je ya kiba ya ci kaga akwai kaskanci a ciki mu cin kitse halal ne a wajen mu musulmi su kuma yahudawa akwai kitsen da Allah ya haramta musu ya menene wa kullu dami kana illa libani isra'ila illa yawwa zuwa ne yawwa shuhumu hadin nan to wannan kitsen bai halatta ainihin ba yahudi ya ci ba to wannan in bai gudu ya katse ya zubar kai musulmi kuma ka je ka ɗiba ka ci makaruhi ne amma fa min gairi tahrimin ba tare da haramci ba ba haramta ba kawai dai yana zaman makaruhi ne wala yu'kalu ma zakkahul majusiyu amma duk abin da arne ba majuse yanka bi halatta musulmi ya ci ba dama can ahlul kitabi aka ce wa ma kana mimma laysa fihi zakatun amma duk abin da babu ainihin hukuncin yanka biyu cikin shi min da'amim daga abincin ainihin majusawa ko arna falai sabi harami wannan ba haramu bane arne ne da shinkafa da wake zaka ci yayi farfesun kifi zaka ci amma ya farfesun rago sai ka ci wa yanka yake shine ba zaka ci ba yawwa amma duk abin da ba hukuncin yanka na sauran abinci zaka ci wasaidu lillahi farauta in dai dan wasa ne kawai mutum ya je ya ihu a jeji ya more ba tare da bukata ba wannan makaruhun makaruhi ne wasaidu li ghairil lawi amma farauta in dai ba dan wargi bane mutum ya dauke shi sana'a ko yana bukatar nama ne je farauta ya samu abin da zai ci wannan mubahun ya halatta wa kullu ma qatalahu kalbuka duk abin da karenka almuallamu abun koyarwa wanda aka koya mar farauta ya je kashe kai bismillah ka saki karen shi kuma karen malami ne an koya mar farauta da ya je yana zuwa ya kashe abin ya ɗauko shi a kashe ka maka aw ba zuka ko shawonka almuallam wanda aka koya mar farauta ya kashe fa jaizun akluhu ya halatta cin wannan abin ya halatta kaga nan yace almuallam Allah ma ya ce ma allamtum min aljawarihi to shi ilimin kare din ba wani ilimi ne wanda za a je aji a dade ana koya mar ba kawai ilimi ne na yabi umurni in ka sake shi abin da kace mar zai yi kana martsawa zai kame sannan in ka ce mar yayi kaza ba zai bar wannan abin ya je wani abu ba to in kare an koya mar an yi training din shi haka to in kai bismillah duk abin da je kashe ka mu kama zaka ci amma in ba a mar wannan ba kawai ka gamu da kare ne a jeji ka kama shi sai ka sake shi akan wani abu sai ya je kuma aka dace ya kashe wannan abin ya kafa zaka ci ba tunda wannan ba malamin kare bane idza arsaltahu ali amma shi ma fa karen da aka koya mar farauta din sai idan dama akan wannan abin ka sake shi amma ka hango barewa kai bismillah ka sake shi akan barewan ka nuna mar shi kuma yana gudu sai ga zomo ko gada ya buge ya kashe ka ba za ka ci ba dan bismillah ka ba kan wannan kai ba وكذلك إذا ما أنفذت الجوار مقاتله هكذا دو أبن دما سميكا توانا سكزرت لما كسنشي قبل قدرتك kafin samun ikon kala zakati a bisa yankan shi ma'ana malamin karen naka da ka sake ko sauran abun farauta in je har lokacin da ka saki karen ko lokacin da ka harbi abin kafin ka je ka kama abin sai aka zartar da makasan abin to yanzu idan ka je ka samu ko ya mutu ko bai mutu ba ma zartar da baka san shi tunda kafin ka je ka samu ka yanka ne za ka ci amma wa ma a daraktahu qabla infaziha duk abin da ka je ka riske shi kafin a zartar da maka san ka riske shi da rai li makatili ba a zartar da maka san shi ba ka same shi to wannan lambi ukal illa bi zakatin ba zai yi a ci ba sai da yanka yawa ka ka harbi abin ko ka saki karen ya ji ya kakkarye kafa ko da ka je ka samu abin gashi da rai da za ka yanka yanzu yankanka ne zai amfani a abin amma sai kai jinkiri baka yanka ba har wani abu ya buge shi kashe to yanzu wannan ba za ka ci ba tunda karanka din ko abin farautar naka bai zartar da makasan shi ba har ka zo ka samu iko a kai shi shi yasa ma za ka ji ko a cikin mudawwalat za ka je na cewa duk abin da sakacinka ne ya sa ya mutu wanda ka riske shi da rai wanda da ba dan ka yi sakaci ba zai yi ka yanka to wannan ba za ka ci ba ka gani yanzu misali wuka kake da shi amma wukan yana cikin kurj yana cikin ainihin gidan shi wanda kuma gidan da kyar za a hukunce a cire gashi ka zo ka samu abin da rai amma garin cire wukan da garin yayyankawa da garin kai kokarin kawo wukan har sai ya mutu to ba za a ci ba saboda me ai da baka yi jinkiri ba yawa ko kuma ka zo kan abin wukan yana jikin yaron ka yaron kuma yana can kana wani ka zo da wuri ka zo da wuri to kai kai jinkiri ai dan me baka karbo ka rugo ka zo ba to duk ana lura da wayannan abubuwa aha yace me illa yawwa lam yukal illa bi zakatin ba za a ci ba dole sai an yanka in dai irin wannan din ne ba za a ci ba mai tsayaran nan da Allah abba kaka na ku duka kar in ji wanda ya samu ba aha wa kullu ma sittahu dukkan abin da ka farauto shi bisa mika da kibiyarka aurun hika ko da mashinka to wannan fa kulhu ka ci kawai fa in adrakta zakatahu in ka riski yankan shi ba zaki ka yanka wa in fata bi nafsi idan ku ya kubuce da kanshi da ka harba din ya je ya ci abin ya mai rauni ya mutu to fa kulhu ka ci kawai idza qatalahu sahamuka amma shi ma an ka tabbatar da wannan ainihin mashin naka shi ya kashe ma lam yabit anka matukar je abun bai kwana gabarinka ba ma'ana da ka harbe shi din da daddare ba sai gobe ka zo ka same shi a kashe ba wakila amma an samu wani ƙaunin malamai suka ce inna ma zalika shi wannan wanda in ya kwanan ba za ka ci ba fa fi ma ba ta anka cikin abin da ya kwana gabarin ka ne min ma qatala jawarihu daga abin da masu mikanta suka kashe misali karanka ne ka sake shi akan barewa ya je kama barewan ya yayyaga ta sai ta kubuce ta gudu shikenan ka zo ka nema ka nema ba gani ba sai gobe ka samu barewan a mace to ba za ka ci ba saboda ai yanzu ba mu sani ba karen ya kashe ko kuma a'a karen ya barta da rai daga baya ta mutu dan da mun ce ka riske da cikakken rai ba zartar da baka samu dole sai kayanka to kaga yanzu ana cikin shakku ba za ka ci ba wa mu samu amma kibiyar ka wanda yujadu fi maqatili aka samu kibiyar a makasan dabban to wannan fala ba su biya kali babu laifi da ce kaga ai ka tabbatar da kibiyar naka shi ya kashe misali da ka ja ka harba sai ya je tsoki cikin kuma ya bullo har ta can ya yi mata raunin da ba zai yi wuce rayuwa an zartar da makasanta amma kuma ta ɓace kana nema baka samu ba sai gobe ka je ka samu kibiyan a jikin ta ya zartar da makasa to yanzu wannan ka tabbatar da kibiyan ka ne kashe zaka ci wala tukalu al-insiya haka ne ba a cin na dabban gida bima yukalu bi sai da abin da ake ci dabban farauta da shi dabban farauta harbawa ake yi ko ya mutu a ci dabban gida dole sai an kama an yanka to yanzu ba zai yi a ci dabban farauta da irin hanyar da ake cin dabban gida a ci dabban gida da irin hanyar da ake cin dabban farauta ba ma'ana dabban gida kamar sa ba zai yi kawai kai niyya ka harbe shi ya mutu ka ci ba wal aqiqatu dabban suna sunnatun sunna ce mustahabbatun ta mustahabiya ma'ana sunna ce wanda take ba mai karfi ba wayu aqu anil mauludi yawma sabihi ana yin sai ana yanka dabban suna ga abin haifuwa yawma sabihi ranan bakwan haifuwan shi duk ranar da aka ce alfijir bai hudo ba za a lissafa da ranar alfijir bai hudo ba za a lissafa da ranar ba haka za a lissafa kwana bakwai ranar cikin kwana bakwai din sai a samu dabba a yanka wannan shi ake cewa hakika dabban suna bishatin ana yanka rago ko akuya mislan ma zakarna kuma ragon ko akuyar da za a yi suna da shi ya zama kwatankwacin abin da muka ambata min sinil ubiyati na shekarun lahiya duk dabban da ba zai lahiya da shi ba ba za a yi suna da shi ba wa sifatiya da sifa duk sifan irin dabban da aka ce a yi layya da shi za a yi suna duk wani aibin da zai hana layya to wannan aibin yana hana a yi suna da wannan dabban wala yusabu fi sabati al-ayami fi sabati ayami ba lissafawa a cikin kwana bakwai din ba lissafa al-yawmul ladhi wulida fi ranan da aka haifi dabba ranan da aka haifi yaron yanzu misali yau aka haifi yaron to za a irga kwana bakwai din ban da yau in je alfijir ya fudo wato zubawu da hawatan kuma ana yanka dabban suna ne da hantsi bayan rana ta fito ta daga wala yu haka ne wala yumassu sabiyu bi shay'in min damiha mu ba ce a shafe jikin yaron da komai na jinin dabban ba dan jahiliya wai sai a ɗebo jinin dabban a shafa a jikin yaron dan ko ya zama jarumi ne ko me to ba a yin wannan jahilci ne jahiliya ne suke musulunci ba yadda da wannan ba wa yukalu minha kuma ana ci daga dabban suna wa yutasaddaqu ayi sadaka da shi wa tuksaru izamuha kuma an zo cin naman dabban suna za a karya kashin ba abin da ya da kashin dabba da kashin yaro kar a ce kar a karya kashin saboda kar kashin yaron ya rauni ba abin da ya da su a karya a ci sosai wa in hulika sharur ra'si almauludi da za a aske gashin kan yaron da aka haifa wa tusaddaqu ayi sadaqa bi waznihi da awun gashin min zabin na gol aw fidatin ko azurfa gashin da aka aske din a dunkule sai ka je ka samu masu gol ko masu azurfa sai ka ce da Allah a baka gol ko azurfa wanda yake da nauyin gashin nan sai a yi sadaka fa zalika mustahabbun wannan mustahabi ne hasanu kuma abu ne mai kyau wai kulli qara'suhu da kuma za a ainihin shafe kan yaran bi khaluqin da turare badalan minad dami maimakon wannan jinin allazi kana taf'alu jahiliya wanda jahiliya suke aikatawa fala ba su bi zalika babu laifi da wannan yana da kyau tunda dai ka san mutane wai in al'ada ya gudana ko ba ta da kyau lokaci ɗaya ka raba mutane da al'adan ba zai yiwu ba sai an sha wahala to yanzu wannan jinin a canza shi da turare su da suka saba suna shafa jini a ce to ai jini na jasa ne amma maimakon jinin a shafa turare yace an shafa turare ba laifi bane dama ai musulunci yana duba ko a jahiliyyar ma al'adan da yake mara kyau ne ya hana amma ya kaga shafa turare ya abu ne mai kyau sai a shafa turare a maimakon wannan jinin yake fala ba ka bi babu laifi dan mutum yayi ga tasa wal kitanu sunnatun kaciya na maza sunna ne fi zukuri a maza wajibatun sunna ne na wajibi ai wa yaro kaciya in an haife shi ya kai shekarun kaciya wal kifadu kaciyan mata kuma fil nisa cikin mata a musu kaciya wannan makrumatun darajantawa ne alhamdulillah